بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله يومنا ثلاثة ashirin da ashirin da nawa ga wata da shida wato ashirin da shida ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida wanda kuma shi ya yi daidai da yau yau biyar ne ko biyar biyar ne ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun yi magana ne akan aksamu tashbih ko حيث تحدثنا عن التشبيه المرسل وقلنا هو الذي ذكرت فيه الأداة والتشبيه المؤكد وهو الذي حذفت منه الأداة والتشبيه المجمل الذي حذف منه وجه الشبه والمفصل الذي ذكر منه وجه الشبه والتشبيه البليغ الذي حذفت منه الأداة ووجه الشبه يوزا متاشي كيس إزواغا tashbihu tamsil tashbihu tamsil domin da abin da ke tsakiya tamrin ne kila ba za mu iya yin su gaba ɗaya ba amma ko ba za mu rika barin su gaba ɗaya ba za mu yi waɗansu mu bar wasu don saboda lokaci muna rige mu da lokaci bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال الأمثلة قال البخوري هو بحر السماء والجود والجود فزد منه قربا تزدد من الفقر بعدا وقال امرؤ القيس وليل كموج البحر ارقى سجوله علي لانواع الهموم يبتلي وقال ابو شراز والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كرفات وجه جردت اين القيون عليه نصلا نعم. وقال وقال المتنبي في سيف الدولة يغز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب وقال الثري الرفاء الرفاء الرفاء وكأن الهلال نور اللجين غرقت في صحيفة زرقاء
جميل waɗannan amsala ne wanda ya buɗe tashbihu tamsili da su bari mu karanta su da ma'anarsu kafin mu shiga cikin mai saka kunsa na abin da ke da alaka da darasin mu al-bukhtur yace huwa bahru samahi wal jud fazdad minhu qurban tazdad min al-faqr bu'da wato yana yaban wani ne ce huwa bahru samahi shine tekun afuwa da rangwame domin as-samahu shine rangwame ko saukin hali shine as-samahu shine manzo Allah ta rafa Allahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iktada as-samaha shine saukin hali huwa bahru samahi shi teku ne in hali wal judi da kuma baiwa kyauta kenan fazdad minhu qurban kara matsawa kusa da shi tazdad min al-faqri bu'da domin ka dada yin nesa da talauci wato kana ƙara matsa kusa da shi kana ƙara yin nesa da talauci wato saboda yawan kyautar sakin wa qala mur'ul qais al malik ad-dillil ibn al qais yake cewa wa laylin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi li yabtali lafazin sudul jam'i ne na as-sadlu as-sadlu kuma shine as-satru wato asitru kamar ka ce labule ko dukan wani abu da zai suturce wani abu ko wani abu da za a suturce wani abu da shi akan ce asdala sitara ma'ana idan ya lullube ɗakinsa ko inda shi yake zaune da wani abin da zai sha makance shi daga jama'a asadlu asudul alhumum jam'in na alhammu alhammu ita ce damuwa ko abun bakin ciki an gane ko sukan ce alhammu wato abin bakin cikin da kake jin tsoron zai faru kafin ya faru wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra al-haqqi zanna al-jahiliya shi ne dai alhammu dai abinda kake jin tsoron faruwarsa kafin ya faru kamar yadda alghammu kuma abin bakin cikin da ya riga ya faru an gane ko alhumum kenan to bari mu koma kai yace walailin kamaujil bahari yaso da dama zaka ga wani dare kai ka ce wato igiyar ruwa ce ta teku maujil bahar shine igiyar ruwa ta teku arkhasu dulahu alayya shi wannan daren ya lullube wato ya sassauta su dulahu labulayensa alayya a kaina bi anwa'il humumi da nau'ika na bakin ciki da damuwa liyabtali dan ya jarrabe ni wannan walailin wawu din ne ita suke cewa wawu rubba wato ana kaddara rubba bayan wawun kafin a je lailin da in ba haka ba dan me aka wa lailin din jarra kaga dai wawu din ba wawul kasam bace ba abin da yake nufi wa rubba lailin yaso da dama na shuɗe da wani dare na keto ta cikin wani dare kamaujil bahari daren kai ka ce shi wato ainihin igiyar teku ce arkhasu zulahu alayya yayin da ya sassauta mayafansa a kaina bi anwa'il humumi da nau'ikan bakin ciki wato duhun dare din shine ya kamanta shi da me asadal ko asudur duhu bayan duhu tunda lokacin duhun da yake magariba ba shine na isha'i ba duhun bayan isha'i ba shine na karfe 1 na dare ba na karfe 1 na dare kaga su dur gaba da yake domin yakan sha bamban daga farkon dare zuwa karshen dare zuwa tsakiyar dare wato kamar daren ya ya satarce shi da nau'ika na bakin ciki da damuwa liyabi taliwai dan ya jarrabe shi ya gane shi mai hakuri ne ko mai hakuri bane ba wa qala abu firas abu firas alhamadani ɗaya daga cikin mawaka ne wanda sun yi zamani ina kyautata zaton da wannan gashi nan da suna mutanabbi abu firas yake cewa wal ma'u yafsilu bayna rawdi zahri fi shattayn fasla ka bisati washyin jarradat aydil quyuni alayhi nasla bari mu bi kalmomin ɗaya ɗaya ashattayn wato tasniya ne ashattu ashattu kuma shine gabar kogi ko gabar teku gabar kogi shine me ashattu ashattai ne ya zama gaba guda biyu kenan nan gabar nan gabar kuma ga korama ta bi ta tsakiyar su ina fata an fahimta aha lafazin alquyun jam'i na alqainu alqainu shine alhaddad makeri alquyun makera kenan ka bisati washyin albisat da an san me albisat wato ainihin shimfida kenan alwashi kuma shine shimfiɗa wanda an yi mata kwalliya yanzu kamar wannan dardumar bisatu washi ne saboda wannan kwalliyar to kwalliya din wani lokaci ta hanyar launuka wani lokaci ta hanyar zaren da aka tufka ta hanyar saka duk tufafin da aka yi masa kwalliya irin ta sakan nan aka yi masa ko ta geza da wani kala kalar abu ko a yi hoton dawisu ko a yi hoton gida ko ruwa to shine bisatu washi an gane ko to bari mu koma yace wal ma'u yafsilu bainar bainar rawdiz zahari ga ruwa nan ya taho yafsilu baina raudin zahari yana raba tsakanin dausayin fulawoyi wato dausayi ne na fulawoyi sai ruwa ya taho ya keta ta tsakiya ya raba ta gida biyu an gane ko fishatsai ne wato a sai aka samu gyaffa guda biyu ruwan sai ya bar gefe a nan gudun da kuma gefe a nan gudun faslan wato iyakacin rarrabewa wato kamar wata gona ce ta fulawoyi sai ruwa ya zo ya raba ta matukar rabawa yafsilu faslan kenan ya rarraba wannan tsakani matukar rarrabewa to wannan rabawar da ruwa yayi wa wannan gona ta fulawoyi ka bisati washiyin jarradat aidul quyuni alaihi nasla wato kai ka ce shimfiɗa ce wadda aka yi mata ado jarradat ainul quyuni alaihi nasla kuma daga karshe sai hannayen makera wato suka fitar da mashi a tsakiya an naslu da shine mashi ko makami da ake faɗa da shi an gane ko wato kai kace shimfiɗa wadda take kayatacciya guda ɗaya sai aka zo aka sa wani abu aka yanka ta aka raba ta tsakiya to wannan shimfiɗar mai kyau da aka raba ta tsakiya sai ya kamanta ta da waccan gona ta fulawoyi da ruwa ya keta ya raba ta mai tsakiya ta yadda nan rabi nan rabi zai zo bayani cikin tashbihi za ku gane me yake so ya ce a cikin tashbihi wa qala al-mutanabbi fi sayf ad-dawla mutanabbi shi kuma ya faɗa yana mai kira da saifud daula yana yahuzzul jayshu hawlaka janibaihi kama nafadat janahaiha al-uqabu al-uqabu wato tsuntsu ne daga cikin tsuntsaye da yawa naji masu fassara gida suna fassara shi da ungulu ita ce al-uqabu to a nan gurin yana so ya kamanta saifud daula lokacin da ya fito tsakiyar sojojinsa nan dama da shi ga sojoji sun yi layi dan dama da shi ga sojoji sun yi layi suna fareti da ya zo ya gansu a wannan hoton sai ya siffanta su kasancewar shi yana tsakiyar sahun dama da sahun hagu na sojoji kamar angulu lokacin da take tsakiyar fukafinkinta na dama da na hagu kaga idan tana kada su to haka sojojin wannan suna fare nan suna haka wannan suna haka shi kuma gashi a tsakiya shi ne kita yahuzzul jayshu hawlaka janibaihi wato rundunar yaki tana motsa gaffanta haulaka daura da kai kama na fadar jana hai al'uqabu kamar yadda al'uqabu wannan tsuntsuwa da ake kira al'uqab na fadar jana haiha ta karkada fuka-fukanta wato kamar idan kai umarni nan suka yi suka yi wani yanayi na sarawa kuma kai umarni nan suka yi yanayi na sarawa yadda kake sarrafa su suna damanka da hagunka kamar yadda wannan tsuntsu ke sarrafa fuka-fukansa guda biyu na damansa da na hagun dinsa wajen hushe bai din kenan kun fahimta ai wa qala sariyur raffa sariyur raffa yace ka annal hilala nunu lujailin ghariqat fi sahifatin zarqa wato ka annal hilala nunu lujailin wato idan ka ga wata jinjilin wata lokacin da ya fito kai ka ce nonon din da ke cikin kalmar lujainu ce kalmar lujainu kuma ai shine azurfa nonon din wato idan an tashi nonon din ba haka take ba kaga akwai kamance shine tsakanin mai nonon din da kuma mai wata lokacin da yake sabo sabo fitowa ka annar hilala nunu lujainin ghariqat fi sahifatin zarqa wato nunul lijan din lokacin da lokacin da ta nutse fi sahifatin a cikin wata takarda zarqa wadda take mai ruwan bula to idan aka yi rubutu da azurfa wanda ke launin ta fara ne a takardar da take bulu kaga me zai me zai fito ya kyau to kamar haka lokacin da wata yake karamin tsayawa din nan sararin samaniya din kaga ai ta ma launin ta zarqa ne azrak ne kamar ruwan bula bula ne sannan kuma watan shi kuma fari to shine wajen shabahi din da yake so ya kamanta wa ka annal hilala nunu lujainin ghariqat fi sahifatin zarqa'a an gane ko to wannan dai ma'anonin waɗannan abiyat kenan kafin mu shiga cikin bahas ya bayyana a gare mu menene dangantakar su da wannan babi al-bahth البحر يشبه البهتري ممدوحه بالبهر في الجود والسماح وينصح للناس أن يتقربوا منه ليبتعدوا an yaqtaribu minhu أن يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر ويشبه امرؤ القيس الليل في ظل- في ظل- في ظلامه وهوله بموج البحر مم.
وأن هذا الليل أرخى ججبه حجبه جمعي na hijab kenan arka hujubahu alaihi أرخى حجبه حجبه عليه مصحوبة بالهموم والأذهان wal ahzan والأحزان ليختبر صبره مم.
وقوة احتماله ya nan yace yushabbihu al-buhtari mamduhahu bil bahri shi al-buhtari yana siffanta wanda yake yabo yana kamanta shi da al-bahar teku fil judi wajen yawan kyauta was samahi da kuma rangwame ko afwa teku yana da waɗannan ababe guda biyu wani lokaci zai yi tsiri yayi bori nahiya ta farko kenan wani lokaci kuma sai kwanta shiru ne a samu sukun kaji shiru to yana son ya kamanta wannan wanda yake yabo dan haka yake idan ka tabo bangaren hakurin sa sai ga mutum ne mai afuwa irin ta teku lokacin da teku din yayi sukuni idan ka tabo bangaren fushin sa to kuma haka kuma yana da fushi kamar da teku kuma idan yayi ambaliya yayi igiyar ruwa din nan kai kenan yana da janibi guda nawa guda biyu kamar yadda wai mutum bai ke cewa huwal bahru wasfihi idza kana sakinan ala durri wa hazarhu idza kana musbida wato yana zuga saifu daula yake cewa shine teku yi iyo a cikin sa lokacin da kaga ya natsa dan ka debo zinari amma in kaga yana tumbe to koma gefe to kaga teku yana da ababe guda biyu kenan idan kaga teku yana kumfa yana harazuwar kumfa to ka koma gefe don idan ka shiga zai gama da kai wa yansahu lin-nasi an yaktaribu minhu yana yawa mutane nasiha su- su- su- su matsa dab da shi li yabta'idu min al-fakari dan su yi nesa da talauci dan idan sun yi matsa kusa da shi to fazdad minhu qurban tazdad min al-fakari boda wa yushabbihu imru'ul qais al-layla fi dharamihi wa hawlihi bi mawj al-bahr imru'ul qais kuma yana kamanta dare wajen duhun sa wa hawlihi da ban tsoron da ke cikin sa bi mawj al-bahri da wato ainihin ah, ambaliyar da teku ke yi ko igiyar teku da take yin tumbe din nan ta sama wa anna hadha al-layla arkha hujubahu alayhi kuma daren da yake kamantawa din gashi ya sassauta hijabin sa akan sa wato yana nufin duhun daren sa akan sa mashubatan bil humum hada da dangin bakin ciki wal ahzani da damuwa li yaktabira sabarahu wa quwwata ihtimalihi dan ya jarrabi hakurin sa da karfin juriyarsa wai da rawatin kamar jarraba ta yake ya ga za ka yi hakuri ko ba za ka yi hakuri ba a nan gurin saboda galibi duk mai bakin ciki wanda yake cikin damuwa rana ta fi masa alheri sama da me sama da dare don da rana hayaniyar mutane ka je can majalisi ka je can ana hayaniya sai ya mantar da kai amma da dare kowa kafa ta dauke to bakin ciki ya fi damun mutum wai za ta ammalta وإذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين رأيت أنه صفة أو صفات اشتركت بين شيئين ليس غير yace idan ka lura da wajahu shabahi a cikin waɗannan tasbihi guda biyu na farko na buhturi da kuma na biyu dinnan na ibnul qais zaka samu cewa wajahu shabahi din wata sifa ce ko sifofi ishtarakat fi shay'ain laysa ghayru sifan nan an same ta a cikin ababai guda biyu ba sama da biyu ba yadda aka samu wannan sifar a nan janibin an samu wannan sifar a nan janibin in ma sifofi ne da yawa yadda aka same su a nan janibin haka kuma an same su a can janibin laysa ghayru ba wani abu sama da haka هي هنا اشتراك الممدوح والبهر في صفة الجود مم.
واشتراك الليل وموج البهر في صفتين مم.
وهما الظلمة والروعة yake cewa a nan gurin za mu ga cewa wanda ake son ayaba ya yi tarayya shi da teku wajen sifa ta kyauta an gane ko da yace huwa bahru samahi wal judi washtar- wa- washtirakul laili wa mawjil bahri fi sifataini kamar yadda duhun dare da kuma ambaliyar teku ko abin nan dinsa igiyar teku igiyar ruwa ta teku suka yi tarayya da juna fi sifataini wajen sifa guda biyu wannan sifa guda biyu huma az-zulmatu war raw'a ina az-zulma duhu war raw'a da kuma tsoro firgici dan lokacin da teku yake tsiri din nan yana da firgici yana ba da tsoro kwarai sannan kuma yana gadar da duhu a lokacin ko da da rana ne za ga duhu wa yusamma ويسمى وجه الشبه إذا كان كذلك مفردا to wajahu shabahi idan ya zanto kamar yadda muka yi bayanin nan nasa to sai zanto wajahu shabahi din ya zama mufrad kenan mhm وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركة ويسمى تشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيه غير تمثيل yace wa kaunuhu mufradan dan ya zama mufrad shi wajahu shabahi din la yamna'u min ta'addudi sifatil mushtaraka baya hana kididdiguwar sufofin da aka yi tarayya a cikin su kila wajahu shabahi din guda ɗaya ne amma kuma akwai waɗansu sufofi da aka yi tarayya tsakanin al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi wa yusamma tashbihu alladhi yakunu wajhu shabahi fihi kadhalika irin wajhu irin tashbihi wanda wajhu shabahi din sai zanto mufrad ne to ana kiransa tashbihan ghayra tamsil wato ana ce masa tashbihi wanda ba tamsili ba إذا التشبيه تشبيهان هناك تشبيه تمثيل وهناك تشبيه غير تمثيل فيك انظر بعد ذلك انظر بعد ذلك إلى التشبيهات التالية يشبه أبو فراس حال ماء الجدول وهو يجري بين روضتين على شاطئيه حل حلاهما الزهر الزهر ببداعع ألوانه منب- منبثا بين القطرة الناظرة مم.
بحال سيف سيف لماع لماع لا يزال في بريق جدته م.
وقد جرده القيون على دفاق من حرير مطرز م.
فأين وجه الشبه da kyau Haka yace kun- yushabbihu abu firas hala ma aljadwal aljadwal shine me muke kiransa da Hausa Um, eh Ah, ba ba- ba- ba wai magudanar ruwa wadda- wadda yin ta akai a ba korama ai ta yi kanta yanzu inda ake noman rani ba yawa irin channel din da da turanci dai channel amma da Hausa akwai sunan sa na taba ji na manta ne eh bangala a wani ya ce komi da sai ai maka dariya ka ce komi bai sunan sa wala bangala pangala to dai sunan nan taba ji ba wannan bane ba wannan hausar wani gari ce kenan eh dan mu tabbatar idan karfafa ce ba sai mu karfa ba tana eh ita ita in ta kano ce za mu karba inda kuka je kura ko kuka je ya da kuri za ku ji sunan shi inda dai ake noman rani ba ana yin hanyar ruwa ba haka idan an jawo ruwa daga teku sai a zo a yi masa hanyoyi eh, wanda zai rika shiga cikin gonaki nan gona nan gona nan gona shi kuma ran yana wucewa haka tsakiya shine dai channel to jadwal kenan jam'in sa jadawil jadwal guda ɗaya kenan jadawil jam'in sa kenan wallahi na taba jin sunan sa na manta ne gaskiya eh marga to dan dai mun samu hausa guda biyu wani ya ce fangala wani ya ce marga za mu tara har ma samu na abin nan din sosai wanda za mu ji mun natsu eh baji ba haka suke ce mata to babu laifi kun gane ko abu firas yana siffanta halama il jadwal halin ruwa na aljadwal na magudanar ruwan da aka yi don shayar da noma don shayar da gona wa huwa yajri baina rawdatayn yayin da yake gudana tsakanin dausayi guda biyu ko gonaki guda biyu ala shafi'aihi a bisa ga geffansa guda biyu ɗaya gefen da kuma ɗayan hallahu mazharu yayin da shi wannan geffan guda biyu fure yayi musu kwalliya bi bada'i alwanihi da mai bankayen launukansa masu bankaye cikin launukansa mumbassan bainal qudratin nadira wanda yake a warwatse gashi nan ko ina idan ka gani ganin idan ka bainal qudratin nadira tsakanin kore shar mai daukan hankali shine annadira bi hali sayfin lamma sai yake kamanta wannan hali na ruwa da ya shiga tsakanin gonaki guda biyu ga furanni a gefen ruwan wato sai ke kamanta wannan yanayin da takobi lamma wanda yake walƙiya la ya zalu fi bariki jiddatihi yana nan bai gushe ba a cikin kyallin sabun takarsa wa kada jarra da hulquyulu makera sun riga sun fito da takobin daga gidansa sun dora shi ala bisatin min harir a bisa ga wata shimfiɗa da aka yi ta ta ma'adanin alharir mutarras wanda aka yi masa ado ta hanyar saka to kaga irin wannan zai baka shawar gani gagaga shimfiɗa ce mai bankaye ita kanta kuma sai aka sa takobi a tsakiyar ta haka kaga da daga kyalle na daukar ido to kamar haka ne idan wancan ruwan ya keta ta tsakiyar wato lambuna guda biyu musamman a gefen daga nan ga furanni nan masu launi mai kyau nan ma gefen haka wannan ruwan zai kyan gani to haka wannan takobin lokacin da aka dora shi akan wannan shimfiɗa wanda aka raba gida biyu zai baka kyan gani sai ce min fa aina wajhu shabahi to anan abin tambaya ina wajhu shabahi kaga zahu shabahi din a nan gurin ba abu ɗaya bane ba eh domin ba ruwan bane da takobi nan ruwa nan takobi to ba so yake kamanta maka ruwa da takobi ba a'a ruwan da ya ratsa gonaki guda biyu na faranni takobin da ta raba shimfiɗa guda biyu wanda aka yi wa ado da alharir kaga ba kowane ruwa bane ba ba kuma kowace takobi yake so a kamanta da shi ba ana san ruwan da ya samu kansa a wancan yanayi takobin da ta samu kanta a wannan kaga wajen hushe din ba ɗaya bane ba kenan muta'addid ne abin da yake so ce da kake nan sai ce me أتظن أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين الأول تشبيه الجدول بالسيف والثاني تشبيه الروضة بالبساط الموجه yace tsammanin ka shi mawakin kawai so yake ya kulla kamancece ne ya guda biyu ya kawo maka tasbihi guda biyu na farko shine kamanta jadwal magudanar ruwan nan bisaifi da takobi haka ke tsammani ina wani kamancece ne tsakanin magudanar ruwa da takobi ai ba wani kamancece ne wasani kuma kana son wai kace tasbihi na biyu da yake so ya kawo tasbihur rawdati bil bisati so yake kamanta maka dausayin tan na furanni ya kamanta maka shi da shimfiɗa almuwasha wadda aka yi wa ado haka ke tsammani la لا إنه لم يرد ذلك ba haka ke nufi ba إنما يريد أن يشبه صورة رآها بصورة بصورة تخيلها bi suratin takhayyalaha بصورة تخيلها mm.
يريد أن يشبه حال الجدول وهو بين الرياض بهال السيف بهال السيف مم.
فوق البساط الموجه mm.
فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد mm.
وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة mm. min ashiya a idda من أشياء عدة والصورة المشتركة بين طرفيه هي وجود بياض مستطيل حوله اخضرار فيه ألوان مختلفة mumtaz yace innama yuridu an yushabbiha suratan ra'aha so yake ya kamanta maka wata sura da ya ganta da idan sa bi suratin takayyalha da wata sura daban wadda shi ya kage ta a tunaninsa takayyalha takayyul ka kawo abu ta fuskar tunani babu shi a zahiri an gane ko yuridu an yushabbiha halal jadwali yana son ya kamanta halin waccan magudanar ruwa wa huwa bainar riyad yayin da yake tsakanin dausayi bi halin saifi da halin takobi fawqal bisad yayin da takobin ke kan shimfiɗa almuwashsha wanda aka yi wa ado an gane ko kun ga anan ba takobi da ruwa ba a'a so ke kamanta maka ruwan da yake tsakanin dausayi guda biyu ba kowane ruwa ba da takobin da ke kan tsakanin da ke aka tashi a tsakanin shimfiɗa wanda aka yi wa kwalliya ba kowace shimfiɗa ba kaga nan gurin sura ce mutakamila wa hadhihi suratun mutakamila an gane ko as-suratul ula tatadammanu ma'an wa tatadammanu rawdatan al-yamin wa al-shimal wa fi kiltar rawdatayn azharun mulawwana bi bada'i al-alwan an gane ko kaga anan sura ce mutakamila ta kunshi ruwa ta kunshi dausayi guda biyu cikin kowane dausayi akwai mai a furanni masu bankaye kwarra masu kyan gani a nan gefen a nan gefen shi kuma ruwan a tsakiyar su fari kaga farin abu a tsakiyar mai kwarra guda biyu nan gefen da nan gefen to sai ke sanya kamanta wannan da takobi takobi wadda take an gama kirarta ba ta riga ta yi datti ba an zare ta tana kyallinta sai aka dora ta akan shi fadar da aka yi wa ado da alharir ta zama a tsakiyarta ina fata an fahimta idan hazihi suratun wa hazihi sura to so yake kamanta sura da sura ba so yake kamanta abu ɗaya da abu ɗaya ba don fi kulli sura ashiya muta'addida fi suratul ula ashiya muta'addida alma الروضة هو الروضتان الأزهار الملونة هنا فتام فهمت وفي سورة الثانية الصيف أنقانكو فوق البساط والبساط موشن بأنواع من ألوان البدء ثورا هنا فتام فهمت كونغ هذه سورة وهذه سورة da haka sai ce fa wajahu shabahi huna wato fuskar kamanceceniya a nan gurin suratul la mufrad sura ce cikakkiya ba abu guda ɗaya ba wa hadhihi sura ita ko wannan sura ma'khuzatun ka iya cewa an ciro ta aw muntaza'atun ko an zaro ta ne min ashiya'a idda daga ababai daban-daban was suratul mushtarakatu bayna tarafaini surar da aka yi tarayya tsakanin janibin guda biyu sune hiya wujudu bayadin mustatin samuwar wani abu fari mai kake haulahu haulahu ikhdirarun fihi alwanu mukhtalifa a gefansa guda biyu kuma ga kore sannan da launuka daban-daban masu bankai so ake akamanta ga wani abu fari a tsakiyar waɗansu ababe guda biyu kwarra tare da waɗansu launuka kaga sura ce ba mun fara ba ويشبه المتنبي ويشبه المتنبي صورة جانبي الجيش ميمنته وميسرته وسيف الدولة مم.
بينهما وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاد تم- تنفض جناحيها تنفض جناحيها تنفض جناحيها وتحركهما وتحركهما وتحركهما وتحركهما ووجه الشبه هنا ليس مفردا ولكنه منتزع من متعدد مم.
وهو وجود جانبين لشيء في حال حركة وتموت mumtaz shi ko mutanabbi wato yana son ya kamanta wata sura wato sura ta gyaffan rundunar yaƙi guda biyu nan ga sashin runduna nan ga sashin runduna mai mana tafi wa mai sarati damansa da hagun dinsa wa saifu dawlati bainahuma shi ko saifu dawla yana tsakiyar su a damansa ga wata runduna a nan gefen kuma ga wata runduna kamar runduna ta ta rabu gida biyu wa ma fihi ma min harakatin mutarab da abin da ke cikin waɗannan rundunoni guda biyu min harakatin na motsi wa turabin da kaiwa da komowa sai yake son ya kamanta wannan surar bi surati uqabin da sura ta uqab tanfudu janahaiha tana karkada fuka-fukanta biyu wa tuharrikuhuma tana motsa su kaga wajhu shabahi huna laysa mufradan wajhu shabahi anan ba abu daya bane ba walakinahu muntaza'un min muta'addid an ciro shi ne daga ababai masu kididdigowa ba abu daya ba wanda yake la ya ta'addad wa huwa wujudu janibaini li shay'in fi hali harakatin wa tamawuj kamar ga wani abu mai geffa guda biyu kuma ad- an kamanta wannan abu da yake tsakiyar geffa guda biyu a daidai halin motsi wa tamawuj da kaiwa da kuma shine at tamawuj wa fil bayt al وفي akhir البيت الأخير يشبه السري حال الحلال أبيض لم لماعا مقوسا abyad lamma abyad lamma لماعا مقوسا وهو في السماء الزرقاء بحال نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء Mm, فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد mm, وهو وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق mm.
فهذه تشبيهات فهذه تشبيهات الثلاثة التي مرت بك والتي رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء عدة يسمى كل تشبيه فيها تمثيلا جميل وفي البيت الأخير أبيتي نكرشي وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء wato a wannan baiti na karshe yushabbihu sari shi wannan mutum mai suna as-sariyur rafa yana kamanta halal hilalil abyad halal hilali halin wata jaririn wata abyada a yayin da yake fari lamma'an mai daukan ido ko mai walqiya muqawwasan kuma a siffa ta baka shine al-muqawwas akan ce abu al-muqawwas idan kana ala suratu qaws suratu qaws kuma ai shine haka ko ne sura ta haka shine muqawwas yana akan siffa ta baka muqawwasan kenan wa huwa fi sama'i zarqa yana sararin samaniya wadda take da da launi mai kama mai kama da ruwan bula yana son ya kamanta wannan hali bi hali nunin min fidda da halin nun na fidda wato azurfa gharikatin fi sahifatin zarqa wadda aka rubuta a cikin takarda wadda take da launi bulu fa wajhu shabahi huna suratun muntaza'atun min muta'addid wato a nan gurin kaga wajhu shabahi din kamar an cizgo shi ne daga wata sura wadda take ab- mai kididdiguwa wadda take da ababai da yawa a cikin ta wa huwa wujudu shay'in abyad muqawwas samuwar wani abu gashi fari sannan a siffar baka fi shay'in azrak an samu wannan abun a cikin wani abun da yake kuma mai ruwan bula fa hadhihi tashbihatu thalatha allati marrat bik waɗannan kamanceceniya guda uku da suka gabata a wurinka wato wa ka'annan hilala nunu lijayn garkat fi sahifatin zarqa da yahuzzul jaysha yahuzzul jayshu hawlaka janibaihi kama nafadat janahi hal waqabu da kuma wancan wal ma'u yaslu bainar rawdi bainar rawdi az-zahri fi shaytani fasla waɗannan guda uku duk gaba daya anna wajha shabahi wallati ra'aita waɗanda ka gani anna wajha anna wajha shabahi fiha suratun mukawwanatun min ashiya'a idda wato wajhu shabahi din kamar hoto ne da ya gino daga dangin ababai da yawa yusamma kullu tasbihin fiha tamsilan to irin tasbihin da yake wannan shine ake kira at-tashbihu tamsil tashbihu tamsil domin wajhu shabahi din ababai da masu kididdigowa ba abu ɗaya ba to ga ka'ida nan zai bayar القاعدة يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك
yake cewa wato gashi nan da suna at-tashbihi at-tashbih ana kira shi da suna tashbihu tamthil idza kana wajhu shabahi suratan muntaza'atan bi muta'addid idan dai wajhu shabahi ya zanto wato sura ce da aka cizgo daga ababai masu kididdiguwa ba abu dai ba wa gaira tamthilin ana kiran tashbihu gaira tamthil idza lam yakun wajhu shabahi kazalik idan wajhu shabahi ya zanto mufrad kaga kenan wajhu shabahi in ba an yakuna mufradan wa in ba an yakuna muta'addidan فإذا كان وجه الشبه متعددا فهذا يسمى تشبيه تمثيل وإذا كان وجه الشبه مفردا هذا يسمى غير تمثيل يسمى تشبيه غير تمثيل wannan kawai shine darasin da yake so ya to a tsammanin ko wanne yafi gwaninta tsakanin abin da za a samu wajen shabahi gairu muta'addid da wanda za a samu wajen shabahi muta'addid idan aka fi samun gwaninta tashbihi al muta'addid al muta'addid shi yasa alqur'ani yake amfani da shi da yawa an gane ku جنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا an gane ko a nan gurin almushabbahu sune ne alladina hum bil tawrat almushabbahu bihi shine ne alhimar shin kawai kana tsammanin ana son a kamanta yahudu da jakai kadai jaki yayin da yake dauke da kayan littattafai ne ake son a kamanta yahudu da shi ba jakin da baya dauke da kayan littattafai ba ina ba mu fahimta nan ga jaki ya dauki kayan da ta tafai kaga anan gurin hai'a ce wata sura ce wani hoto ne ga mutum na dauke da wani abu mai amfani amma shi baya amfanuwa da shi ga jaki da littattafai wanda littafi abu ne mai amfani amma shi jakin baya amfanuwa da shi to ga yahudu da attaura attaura abu ne na wahayi mai amfani amma su kuma ba sa mai amfani da shi da haka sai suka kama da jaki kaga nan gurin wajen hujjabi muta'addid sura ce wa hadhihi sura wa hadhihi sura كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين an gane ko ka kamar can gudun fama saluhu ka masal kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas kaga anan gurin ba ana son a kamanta shi kadai da karen bane ba a kare din a daidai lokacin da yake lallagi ba lokacin da baya lallagi ba ai yafi muni lokacin da ya zaro harshe yana ha ha ha din da yafi munin gani to amma karen da kila yana barci baya cikin wannan munin to kaga anan gurin sura ce ake kamanta da me da sura haka masaluhum ka masalil ladzi istawqada naran falamma aba'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yus'un qur'ani dana yawan yin amfani da at-tashbihu tamthil a matsayin maidan ne min mayadinil balaga haka qur'ani yawaita akan sa to sai mu dan karanta wani abu na tamarin dan ya kara fito wani da abin fili ko ko da ba duka ba namuzaj نموذج قال ابن المعتز قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الحلال بالعيد يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عقودي لأكل عنقودي لأكل عنقودي وقال المتنبي في دفاع wato kai baka bambanta lokacin da kake karanta waka da lokacin da kake karanta karatun zube su kuma wajen uda babu suna ganin wannan wato kamar jinaya ce wato laifi kake wa abiyat na waka lokacin da wato ta'addanci kai wa abiyat na waka lokacin da ka karanta sai da ake karanta nasar qad inqadat dawlatu siyami waqad بشر سكم الهلال بالعيد يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل أنقود wato kadin kadar daulatar siyami wato daulatar siyami a nan gurin yana nufin watan azumi din kenan sai mai da shi kamar wata kasa ce ko wata daula ce wadda idan watan sallah ya kama wannan daular mulkin ta riga ya kare domin daula ce wadda take da mulki da rana ta hana ka yin waɗansu ababai sai kadin kadar daulatar siyami daular azumi kan ta riga ta shuɗe wa qad bashara suqumul hilali bil idi rashin lafiyar wata wato tana mana bishara ne da cewa idi ya zo abin da yake nufi da rashin lafiyar wata wato yana yana so ya ce da ke lokacin da wata ya fito alhilal yana karamin nan ai baya daidai da lokacin da yake da rashin hudu dan lokacin da karfin sa ne cikakke to raunin sa nan gurin shine yake nufin rashin lafiya da yatlu surayya ka fagirin sharhin za a gaishe lokacin da ya tsaya yana karami yatlu surayya yana biye da wannan tauraruwar ta surayya takan riga shi bayyana ne shi kuma ya bi ta baya ka fagirin sharhin ka fagir kamar wanda ya bude bakinsa sharhin mai matsayin kwadayi yaftahu fahu wato yana mai bude baki li akli unqudi unqud shine dodo na dukkan wani dan itace kamar zai dan ka dauki dabino dodo guda ba za ka ga yaya da yawa ba haka idan ka dauki inabi izga guda ko dodo guda za ka ga me to wannan shine unqud shi ko me ake kiran shi da Hausa wadansu sukan ce dodo nono a dallafa eh tuta eh akan ce tuta na san akan ce dodo akan ce tuta akan ce nono kuma yatlu surayya ka fagirin sharhin yaftahu fahu li akali unqudi kaga anan gurin shi ba wato tasbihi ne wanda yake na tamsil zai bayanin sa a can gurin cikin misali wa qala al-mutanabbi wa qala al-mutanabbi fi nida وما الموت إلا سارق دق, دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل mutanabbi kenan wai yana so ya kamanta mutuwa yace mutuwa fa da kake ji da gani wani mutum ne wanda yake siriri wanda ya kai matakar wajen sirantaka saboda sirantaka ko ganin shi ba a yi saboda tsabar rama dan adam ne yace wa mal mautu mutuwa ba kuma bace ba illa sariqun face wani barawo dakka shaksu wanda jikinsa ya kai matuƙa wajen sirantaka ya sulu bila kafin dan saboda siran ta kasama sai ya kawo farmaki ba tare da tafin hannun da ya rike takobi ba wa yas'a bila rijli kuma ya ta kaiwa da komawa ba tare da kafar da yake takawa ba san duniya ke da mutarabi ai ba da ba wa qala sha'ir wa qala sha'ir wa tarahu fi ghulamil waga fanaqalu fatakaluhu qamaran yaqulu ala rijali bi kawkati وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكب yana zuga wani ne ke cewa watarahu fi zulamil waga za a ganshi a cikin duhun yaki ala lafazin alwaga shine yaki amma asalin alwaga a larabci shine kururuwar da jarumai suke a fagen yaki to tunda wata kururuwa ce da ba a yin tafiya sai a filin yaki sai aka rika ambatan yaki da wannan sunan kururuwa fatakhal wa tarahu fi zulamil waga zaka hange shi a cikin duhun yaki da rugumutsin yaki fatakhaluhu qamaran take tsamanin shi wata ne ya kurru ala rijal bi kawkabi yana kaiwa mazaje farmaki da tauraro a hannunsa me yake so ya ce anan gurin wato shi wannan jarumin farin mutum ne idan ya zo duk duhun rugumutsin yaki baya koye farinsa sai an gane shi to kuma yakan kaiwa mazaje farmaki da me da da da da da da da tauraro a hannunsa me yake so yace tauraro takobin sa saboda kyallinta to amma farin takobin bai kai nashi ba tunda farin wata bai kai na farin tauraro kai bai kai na wata ba shi shine wata kuma takobin da ke hannunsa ita ce me tauraro ke al-ijaba ga ansa sunan wato suratul hilali na'am al-mushabbah suratul hilali al-mushabbah bihi
سورة شرح فاتح فاه سورة شرح فاتح فاه لأكل عنقود من العنب الوجه سورة شيء مكون يتبع شيئا أو يتبع شيئا آخر مكونا من أجزاء من أجزاء صغيرة بيضاء نوع التشبيه من حيث الوجه تمثيل wato a can wurin da wato shi wata din suratul hilal lokacin da wata ya tsakiya wa surayya amamahu a lokacin surayya tana gabansa hoton wata lokacin da surayya take gabansa wato ita ake so a kamanta da me da hoton mutumin da ya bude bakinsa dan ya ci wato kamar dodo na inabi kenan shine ce wata huce fa shine suratu shay'in mukawwal kaga wata aya wani abu ne mukawwal yatba'u shay'an akhara mukawwanan wanda yake biye da wani abu guda ɗaya shi kuma dunkulalle don wata ɗin gashi fari mukawwas yana bin wani abu fari amma ko me dunkulalle shine tauraruwar ai ita ba mukawwasa bace ba to kamar yadda wannan mutumin da ya bude bakin sa lokacin da mutum ya bude bakin sa ai siffar bakin kamar me mukawwas ne shi ba yana bin wani abu dunkulalle shine mai wannan dodan na inabi wannan wannan surar yake so ya kamanta da wancan surar wannan hoton da wannan hoton ba wai wata da mutum yake so ya kamanta ba surar wata fi hali taqawwusihi wa huwa yatba'u shay'an mukawwanan yake son ya kamanta da faghirin fahu في حال اتباعه لأنقود من العنب ليأكله kaga nan gudun sura ce hadhihi sura wa hadhihi sura aha al-maut al-maut al-mushabbah al-jisr khafi al-a'dha al-mushabbah bih al-khafa wa 'adam al-zuhur al-wajh غير تم... غير تمثيل نوع التشبيه من حيث الوجه wato tashbihi annan cikin wal mautu illa sariqun dakka shakhsuhu yasulu bila kaffin wa yas'a bila rijli tashbihi ne wanda ke gare tamsil ina ina fata mun fahimta domin anan gurin yayi kokarin ya kamanta mutuwa da wani barawo wanda yake boyayye wanda ba saboda wato kaga nan sura ce wato abu ne guda ɗaya da abu guda ɗaya mutuwa abu guda ɗaya ne wancan barawo ma wanda yake al-khafir ba shi ma abu ne guda ɗaya
سورة المم...